بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar ranar alhamis 25 ga watan ramadan shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 4 ga watan afrilu shekarar miladiya 2024 wannan shine darasi na 12 insha Allah cikin jirgin darussa na karatun littafin qiyamul layl wallafar al-imam al-hafiz أبو الفرج عبد الرحمن ابن علي ابن محمد ابن الجوزي رحمة الله عليه wanda ya rasu shekara ta 597 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam malam yace faslun wa qad ruwiya an jama'atin min as-salaf annahu kanu yaqumuna al-layla kullahu bayan da ya ta kawo riwayoyi to shi ma ya gaji da kawo su ga alama sai kawai ya dunkule magana yace ga wata gaba an ruwaito daga mutane da yawa cikin magabata sun kasance suna ƙiyamun laili tsawon dare gaba ɗaya sa'id ibn al-musayyib yace ya ruwaito haka daga sa'id dan musayyib Allah ya kara masa rahama wa abu hazim da salamatu ibn dinar abu hazim al-ansari wa muhammad ibn al-munkadir wa safwan ibn sulaim al-madaniyun duka waɗannan malaman madina duka malamai ne cikin tabi'ai cikin mutanen madina wa fudailun wa wuhaibun da kuma Fudail ibn Iyad da Wahib ibn al-Ward al-Makkiyani mutanen Makka Allah ya kara musu rahama wa Tawus wa Wahib wa Wahab ibn Munabbih Tawus ibn Kaysan da kuma Wahab ibn Munabbih al-Yamaniyani mutanen Yaman wato yana maka cewa kowane gari ma akwai rawan mutane wa Rabi ibn Khusaym wal Hakam da Rabi ibn Khusaym da al-Hakam ibn Utayba kenan al-kufiyani mutanen garin kufa wa abu suleiman ad-darani wa ali ibn bakkar ash-shamiyani da kuma malam abu suleiman ad-darani da malam ali ibn bakkar su kuma mutanen sham wa abu abdullahi al-khawas wa abu asim al-abbadaniyani da kuma waɗannan mutanen guda biyu abu abdullahi al-khawas da kuma wato abu asim wa habib abu muhammad da kuma habib al'ajami kenan abu muhammad wa abu jabirin salmani alfarisiyani mutanen farisa da su kuma wa maliku bin dinar wa sulaimanu taimi wa yazidu arrakashi wa habibu bin abi sabiti wa yahya bin bakka wa yahya albakka mai kuka kaji masu nan shi wannan ورابعه العدويه البصريون mutanen basara wataƙila saboda ya fi kusa da su ya fi sanin su fiye da sauran mutane ya ambace su da yawa saboda haka wannan ɗabi'a ta ƙiyamun laili kowane gari akwai masu yin ta cikin garuruwa mashahuran garuruwa na wancan zaman faslun malam ya sake cewa ga wata gaba wa qad kana fi salafi jama'atun yaqumuna min min awwalil layl akwai wasu mutane cikin magabata waɗanda su kuma sukan fara ibada farkon dare fa'iza galaba humun naumu namu idan bacci rinjaye su sai su bacci fa'izan tabahu kamu idan suka farka sai kuma su sake miƙewa fa'iza adan naumu namu bacci ya sake dawowa sai su sake kuma su bacci sai ce akbar na ismail bin ahmad قال حدثنا أبو الحسين ابن النقور وأبو نصر الزي الزينبي وأبو القاسم البصري قالوا حدثنا محمد بن عبد الرحمن المخلص قال حدثنا خلف قال حدثنا أبو شهاب عن حميد عن أنس أنس مالك كتشوا ما كنا نشاء أن نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلم إلا رأيناه yace muna so mu ga annabi yana sallah mukan ganshi saboda kullun yana yi wa ma nasha'u an narahu na'iman illa ra'aynahu haka in mun so mu ganshi yana bacci ma za mu ganshi saboda yana yin baccin ba kullun da abin da kake kullun ba za a yi wahala ganin ka kana yi wannan yana cikin tarihu dimashq na ibnu asakir da al-mukhallasiyat na shi abu tsayir al-mukhallis din da kuma ibnu abid dunya a cikin kitabu at-tahajjud wa qiyamul layl da isnadi kikkiawa haka nan bukhari ma ya fitar da shi ta wata hanya zuwa ga humayd a cikin sahih dinsa saboda haka ba wani ma iskali ke قال أخبرنا ابن ناصر قال حدثنا أحمد بن حمد بن أحمد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا أبو سعيد الجندي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وأن إسحاق بن إبراهيم yana da rauni sosai mu kula da aka ya kashe wannan isnadin ibnu hibbana ya kawo shi a cikin kitabud du'afa'i wal majruhina min al muhaddisin yace munkarul hadisi jiddan ya'ti an thiqati bil ashiya'i al ashiya' al mawdu'at yace la yahillu kitabatu hadithihi illa ala wajhi ta'ajjub sai dan ayi mamaki kawai saboda ya kashe wannan isnadin murus qala yace kana yulqa lil fudaili hasirun bil layl fi masjidi fudail ibn iyad ya kasance akan wurgan masa da tabarma a cikin wurin sallarsa ko masallacinsa da daddare wa yusalli min awwalil layli sa'atan sai ya kama sallah daga farkon dare ga dangada hatta idza hatta taglibahu ainu zai fara sallan nan har sai ya ji bacci idan ya ji bacci fayulqi nafsahu alal hasir sai ya kwanta akan wannan tabarma fayanamu qalilan ya bacci kadan thumma yaqumu sanan sai ya miƙe fa idza galabahu annawm nama idan bacci ya ƙara daukan sai sake yin bacci sun mai kuma sannan ya ƙara miƙewa haka za ila subahi haka zai ta yi har a subahi sai dai isnadin mun ji abin da ke cikinsa albabu thaminu ashara fi zikiri man kaman laila bi ayati sai kuma ambatan wanda ya kiyamun laili ya yi ta karanta aya guda ɗaya yana maimaitawa nabi sallallahu alaihi wasallama ya yi haka kuma magabata ma sun yi wato mutum ne zai zo kan wata aya sai ta kama zuciyarsa ma'anarta ko abin da ke cikinta na ni'ima ko abin da ke cikinta na tsoratarwa sai ya kama hankalin mutum sai ya ta maimaita ta ya kasa wucewa ya zama duka sallar shi da ita yi da wannan ma an samu irin shi daga salaf malam yace akhbarana abdul wahhab al hafiz qala hadathana abdullah hadathana al mubarak ibn abdul jabbar قال أخبرنا محمد بن علي بن الفتي قال أخبرنا أبو الحسين بن أخي ميمي قال حدثنا ابن صفوان قال حدثنا أبو بكر القرشي قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن قدامة قال حدثتنا جسرة بنت دجاجة قالت سميت أبا ذر قال نجا أبو ذر ينجوا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله يا ميكي يا قيام الليل kiyama lailatin bi ayatin yuraddiduha aya daya yana maimaita ta yana ta fadin in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim wannan aya take hikayen kissar annabi Isa alaihi salam ko Allah Allah yace in tu'azzibuhum in kai musu azaba fa innahum ibaduk bayinka ne ya Allah ka isa kai musu azaba ba wanda yace ce dan mene wa in tagfir lahum idan kuma ka gafarta musu kai musu rahama fa innaka antal azizul hakim kai mabuwayi ne kuma mai hikima Allah ka mana rangwame manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye ta wannan yana cikin musnadul imami Ahmad ibn Hanbal da sunan ibn Majah da al-Mustadrak na Abu Abdullah al-Hakim ne Saburi da kuma kitabut tahajjud na ibn Abi Dunya da littafin Natayijul Afkar na ibn Hajar da aslu kitabi sifatus sala na Sheikh al-Albani Uh, isnadi kuma kyakkyawa ne ya tabbata قال القرشي وحدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبة قال عن عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا الضحى عن مسروق قال قال لي رجل من أهل مكة هذا مقام أخيك تميم yace wani mutum cikin mutanen Makka yace mana ga wurin zaman dan uwanka Tamimun Dari radiyallahu anhu laqad ra'aytuhu laylatan hatta asbaha na taba ganin shi ya ci dare guda har asbahi aw karaba an yusbiha ko akai kusa da asubahi yaqra'u bi ayatin yarka'u fiha wa yasjudu wa yabki yana ta karanta aya daya ya karanta fatiha ya maimaita wannan aya ya ruku'u ya sujuda yana ta kuka tsawon dare aya ita ce am hasibal ladina tarahu sayyiati an naj'alahum kal ladina amanu wa amilus salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkum yace Allah yace wai shin waɗanda suka dinga tafka tsiya masu munanan ayyuka wai suna tsammanin wai su sai su zama ɗaya da masu imani da aiki na gari rayuwarsu da rayuwarsu kwabo da kwabo mutuwarsu da mutuwarsu kwabo da kwabo Allah ya ce sa'a ma ya hukumu suna Allah wadare wannan hukunci da suke ya munana a hukun bayan da za Allah ya sa muminai masu aiki na gari su zama ɗaya da masu kasassaɓa su zama iri ɗaya a rayuwa kuma su zama iri ɗaya bayan mutuwa to sai ayat ta firgita shi sai ta maimaita ta yayi ta maimaita cikin suratul jafiya wannan yana cikin littafin ibnu abid dunya shi ma da mujamus sahaba da kuma wato abin nan al-ja'diyat na bagawi amma ibnu hajarin yace ba dan mutumin da aka ce mutumin makka da ba ambata ba qala rajulun min ahli makka yace lakana sahihun lakana ala shart sahih وقال القرشي وحدثني محمد بن الحسين قال حدثنا محمد بن عمر الواقدي كان wannan littafin magazi قال حدثنا محمد بن خوت عن صفوان بن سليم قال قام تميم الداري في المسجد بعد أن صلى العشاء فمر بهذه الآية تميم الداري يميكي ينا صلى a cikin sallar shi sai ya gifta ta kan wannan aya wa hum fiha kalihun talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun wuta tana wabta fuskar su fuskar su su din a cikin jahannama kalihuna suna waye gari masu fuska wanda ta yi damage kaga mutum gobara ta yi damage fuskar shi daidai ya lalace hanci ya karkace idan da sun yi gululu haka shine kalifu wuta ta gama cinye fata la haula wala quwwata illa billah ce fa ma kharaja minha hatta sami'a adhan subh bawon Allah nan bai iya tsallaka wannan aya ba har sai da ji ana kiran sallah wato tadabburi ke kawo wannan mutum ya zo wajen yana yana karantawa tare da tafakkuri akan ma'anar sai abin ya daki zuciyar mutum kuma kaga yanzu ba abin da dame mai illa daɗin mure liman shi ya dame mu dama yana daga cikin alamun tashin alkiyama da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa za a zo ana zaben limamai masu jan sallah babu abin da ke burge mutane game da su sai daɗin mure su daɗin mure ma yanzu kamar shi ne ma'auni kawai wato ba damu da ya san ma'ana bai sani ba ya san fikihu bai sani ba in zai sallar za a dace ko ba za a dace ba in yana yi mu kuma abin da muke ji kawai zaƙin yadda ake aji harrufa da maddoji da gunnoni shi muke ta rikodin muna yaɗa babu ta dabburi Allah ka rangwanta mana wannan isnadin shi mai rauni ne saboda waƙidi Muhammad ibn Umar al-Waƙidi sanannen malamin nan cikin malaman sira kuma alƙali amma dai malaman hadisi ba su hansar riwaya shi Allah ya gafarta musu malam ya sake cewa wa qala muhammad ibn husayn haddathana ammar ibn usman qala haddathana imran ibn khalid al-khuzai qala kana harun ibn ri'ab al-usaydi yaqumu min al-layl lit-tahajjud malam harun ibn ri'ab al-usaydi ya kasance yakan miƙe sallar dare farubbama raddada hadhihi al-ayata hatta yusbiha yakan maimaita wannan aya har asubahi faqalu ya laitana nuraddu wala nukadzibu bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin ce kaican mu inji kafirai a cikin jahannama za su ce kaican su ina ma da za a mai da su duniya su koma ba sa ƙaryata ayoyin Allah su koma su zama masu imani cikin sotul an'am ko qala wa yabki sai ya ta kuka yana maimaita wannan aya fa huwa kadhalika hatta yusbiha haka zai zauna yana ta wannan wana ta kai kawo akan wannan aya har asbahi ta au qala yadhhabu laylun tawil ko kuma cewa dare mai tsayi ya wuce shi ma wannan isnadin shi akwai Imran ibn Khalid wanda yake maturuki wa qala al-Qurashi wa haddathani Muhammad ibn Husayn qala haddathana Musa ibn Dawud qala haddathana Hibban ibn Ali an Yahya ibn Abdurrahman qala sami'tu Sa'id ibn Jubair yuraddidu hadhihi al-ayata hatta yusbiha naji Sa'id ibn Jubair yana maimaita fadan Allah wamtazul yawma ayyuhal mujrimun ku koma gefe a rarrabe ku da ku da sauran mutane ya ku criminals ya ku masu laifuffuka ta cikin soti yasi wannan yana cikin tafin tahajjud na ibn abid dunya qala al-qurashi wa haddathani muhammad ibn husayn qala haddathani abdullah ibn muhammad ibn isma'il qala haddathani rajulun min qais qala bayna ana dhata laylatin inda al-hasan wata rana ina gun al-hasan faqama min al-layl yusalli sai miƙe cikin dare yana sallah falam yazal yuraddidu hadhihi al-ayata hatta ashara bai gushe ba yana maimaita wannan aya har asubahi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha da za ku kididdige ku ta kirga ni'imomin Allah ba ku isa ku kididdige ni'imomin ba sutun nahaji falamma asbaha qulna ya aba sa'idin lam takad tujawizu hadhihi al-ayata al-laylata Allah shiga fata malam tsawon dare ka kasa wuce wannan aya kala inna fiha mu'tabaran ce a cikin ta akwai izina ne ma narfa'u qarfan wala naruddu illa waqa ala ni'mati yace babu yadda za ka daga ka daga idanka wato ka bude idanka ko ka rufe raf'u qarf shine wato ba za ka iya rantsa ido ko ka inda ka waiga duk inda ka waiga a cikin ni'ma Allah kake wa ma la na'lamu min ni'amillahi akthar wannan abin da zamu gani kenan cito abinda kuma ba bamu san da shi ba na ni'ima Allah a jikin jikinmu a cikin environment ɗinmu a cikin rayuwarmu a cikin imanin da Allah ya mana gamdakatar muka samu a cikin kasancewarmu cikin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin ibadarmu ko me kawai ga wata ni'ima ce Allah ya maka baka yi sama ka santa ba to wannan shine sai ya ta maimaita ayan ya ta maimaita wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ya kasa tsallaka wa qala al-qurashi wa haddathana salamah ibn shabib qala haddathana ahmad ibn abi al-hawari ana bi sulaymana qala ma ra'aytu ahadan al-khawf yadhharu ala wajhihi wal khushu' min al-hasan ibn hayy yace ban taba ganin mutumin da zaka ga tsoro da firgici na lahira ya fito a fuskar shi karara kaman malam الحسن ابن هيبة قام ليلة حتى الصباح ياي قيام الليل tsawon dare yana karanta amma yatasaalun yuraddidu ayatan minha thumma gushiya alayhi yana ta maimaita ayar can kawai ma dai al'amari ya kai al'amari kawai fadi su ma thumma ada fa gushiya alayhi ya sake farfadowa ya sake fara karantawa ya sake suma falam yakhtimha hatta tsala alfajir bai gama suratu amma ba shi surat ce ya dinga bi ita kuma surat tana magana akan tashin alkiyama ne ita ma ko amma ya tasa'alun anin nabayil azim kai ku za ga mato me amma ai kawai kana ganin normal ce ko Allah ya kyauta قال القرشي وحدثنا زياد بن ايوب البغدادي kenan shi ne dullawaihi za ku tana shi mun karanta rishi a cikin abin nan ko a cikin al'ibar kala haddasana sa'id ibn amir kala haddasana hishamun sahibu dastiwa'i kala lamma mata amur ibn utba ibn farkadin da khala ba'adu ashabihi ala ukti lokacin da wannan malami ya mutu sai wasu cikin ɗalibai ko abokansa suka shiga ƙanwarsa faƙala suka ce mata khabbirina anhu ba mu labarin yadda yake rayuwa ƙala ta ce kama za ta lailatin wata rana ya miƙe cikin dare fastafta hami ghafir fa'ata alal ayati sai zo kan ayan wa anzirhum yawmal azifati id udiyal amruki kai musu ka ja kunnan su ranar zuwa kusa ranar da za a zo kusa da kusa wato ga mutane ga aljanna ga wuta ga mala'iku ga wane ne ga wane ne azifatil azifa mai kusantowa ta kusanto to fama ja zaha hatta asbaha bai iya tsallaka wannan aya ba kuma farkon sura ne aya ta goma sha takwas har sai da sai da asubahi ce kamar da ke cikin hilatul auliya na abu nu'aimin da kuma kitabut tahajjud wa qiyamul layl na ibnu abid dunya malai sake cewa wa akhbarana muhammadani ibnu nasir wa ibnu abdul baqi qala anba'ana ja'far ibn ahmad qala haddathana ahmad ibn ali at-tuwazi قال حدثنا محمد بن عبد الله الدقاق قال حدثنا الحسين ابن صفوان قال حدثنا أبو بكر بن عبيد شين ابن أبي الدنيا قال حدثنا محمد بن حسين وحدثني حكيم بن جعفر قال حدثنا مسمع ابن عاصم قال حدثني عامر بن مليك البهراني عن أمه قالت بت ليلة تتشي ناقوانا وندري عند منيفة ibnati abi tsariqin al-abida wata ustaziya ce sananniya munifa aka kwana wata ta kwana a wurinta fama zadat ala hadhihi al-ayati min awwal al-layl ila akhirih turaddiduha wa tabki bata tsallaka wannan aya ba tana ta karantawa tana maimaitawa tana ta kuka me ayan wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaykum ayatullahi وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم Allah yace dan me za ku zama kuna kafirai alhalin ana ta karanta muku ayoyin Allah kuma ga manzon Allah a cikin ku sallallahu alaihi wasallam wa man ya'tasim billahi duk wanda ya riko da igiya Allah faqad hudiya ila siratal mustaqim to wannan an shiryatar da shi zuwa ga hanya madaidaiciya cikin suratu Ali Imran can tsakiya Ali Imran kaji waɗannan duka ƙisoshi ne da labarai na mutane masu yin sallah da ainihin wato mene da aya guda su ta maimaita ta albabu tasiru ashara fi thawabi bi miqdari alqira'ati bil layl kasancewa gurgurdan yawan karatunka gurgurdan ladanka saboda wanda ya karanta da yawa ana sa ran ya fi samun lada da yawa fiye da wanda bai karanta da yawa ba قال أخبرنا عبد الوهاب ابن المبارك قال حدثنا أبو الحسين ابن عبد الجبار قال حدثنا أبو الحسين ابن أخي ميمي قال حدثنا ابن صفوان قال أخبرنا أبو بكر القرشي شن ابن أبي الدنيا عندي كنا قال حدثني علي بن مسلم قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثني العلاء بن خالد القرشي قال حدثني يزيد بن الرقاشي قال بين أتينا أنس بن مالك ana wasabita wasabitun wa nasun yace da ni yazidu raqashi da sabit da wasu mutane mun je mun kai ziyara gun babban malami cikin sahabbai mai aiki gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda muka ce mishi fa kullu muka ce ma sami'ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kuma fi qiyamul layli Allah ga ta malam ka ba mu karatu akan abin da ka ji ma'aiki yana faɗa game da ibada ta qiyamul layli qala sai Allah sai ce kana ya kulu annabi yakan ce ya bada karatu cewa man qara'a min alqur'ani bi 50 ayatan lam yuktab min alghafilin wanda da ya mike cikin dare ya karanta aya 50 cikin alqur'ani a raka'a to ba za a rubuta shi cikin waɗanda suke gafalallu ba wa man qara'a mi'ata ayatin wanda ya karanta aya 100 kutiba lahu qiyamu lailatin kamila za a rubuta mishi ladan cikakken dare ya kiyamu laili wa man qara'a mi atai ayatin wa ma'ahu alqur'anu kulluhu faqad adda haqqahu ala ramma wanda ya dace alqur'ani amma da daddare sai ya karanta aya 200 kawai kaman tsawon sotu ali imran to wannan ya biya abin da ke kan shi ba za a ce sai ya karanta duk abin da ya dace faqad adda haqqahu ya bada haƙƙin alqur'ani shi kullun ya karanta aya 200 wa man qara'a khamsa ayatin ila hamsami'ati ayatin ila alfi ayatin wanda kuma ya karanta daga aya 500 zuwa aya 1000 fa inna ajrahu kaman tasaddaqa bi qintarin ladan shi kamar wanda ya sadaka da katotan zinari kamar gidan dutsen Uhud kabla an yusbiha cikin dare wal qintaru alf dinar yace abinda yake da al qintar shine ya sadaka da dinari dubu miliyoyin kudi ne wannan wannan hadisi da'ifi ne saboda raunin yazidur raqashi din can yana cikin littafin tafsiri na ibnu abi hatim da amalul yawmi wal layla na as-sunni abubakar as-sunni da da wasu wurare ibnu hajar ya rawata isnadin a cikin tajul afkar wa qala al-qurashi wa haddathana al-hasan ibn mahbub qala haddathana abu tauba ar-rabi ibn nafi kenan abu tauba al-halabi قال حدثنا الهيثم بن حميد عن زيد بن واقد عن سليمان بن موسى عن كثير بن مرة عن تميم الداري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تميم الداري يتي مايكي صلى الله عليه وسلم ياتي من قرأ مئة آية في ليلة كتب له قنوت ليلة wanda ya karanta aya 100 cikin dare za a bashi ladan wanda ya kwana yana sallah wannan isnadin shi ma yana da ‘yan matsalolin shi amma da ibn hajarin ya inganta shi ya inganta shi a cikin tajil afka ya inganta shi saboda mutaba'at da yake da su saboda ana so mutum ya yi karatu da yawa gwargwadon hali ya yi abin da zai iya ya yi abin da ya sawwaka amma kar ya yi makansa ruwa malam ya sake cewa albabul ishiruna fi dikiri man kana ya komu bi kiyamihi ummaru dari kuntuna ma ambaci wannan ta a mukaddima wanda ya samu falalan cewa aljanu su ne umaru dali aljanun da ke zaune a gidanka kwankwamai da bawashi ke cewa ko su ma suna taya ka sallar dare idan Allah ya taimake ka cewa ustazai ne sai su dinga taya ka sallar dare qala akhbarana abdul wahhab qala haddathana al mubarak ibn abdul jabbar qala anba'ana muhammad ibn ali ibn al fati qala حدثنا ابن أخي ميمي قال حدثنا ابن صفوان قال حدثنا أبو بكر القرشي قال حدثني محمد بن الحسين قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو بن جبل الباهري قال سمعت السري ابن يحيى يذكر عن يزيد الرقاشي أن صفوان بن محرز المازني كان إذا قام إلى تحجده من الليل قام معه سكان داري من الجن ya kasance shi wannan malami wato muhriz almazin safwan ibn muhriz almazin ya kasance idan ya miƙe zai sallah kwankwaman gidan shi sai su miƙe su ma su kama fa sallu bi salatihi yana sallah suna bin shi wastama'u qira'atahu suna sauraron karatunsa karsa mai Allahu kallati menene abin nan menene nafar min aljinni istami'u alqur'an yani ayan ma ويصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن باب ماماكي أغمد هكا وقال السري فقلت يزيد وأنا علم ذلك tutaya akan yasan haka tunda ba ganin su yake yi ba dama ya kamata ya wannan tambayar ko qala kana idza qama sami'a lahum dajja farko idan san kafin ya fahimci abin sai dinga jin alama hayaniya ana kaiwa ana kawowa wataƙila ana shiga banɗaki ana canza alola da sauransu yana jin alamar motsin mutane fastau hasha zalika sai ya damu game da haka fanubiya sai ya ji wata na an mishi magana aka ce da shi la taru aba abdullahi karka razana karka firgita fa inna ma nahnu ikhwanuka ba za mu cutar da kai mu ƴan uwanka ne naqumu ma'aka litahajjud kama taqumu yadda kake sallah muna bin ka ne فنصلي بصلاتك قال فكأنه أنس بعد ذلك إلى حركته daga nan sai ya saba da motsin da yake ji da wannan isnadi yana da rauni sosai saboda wancan Abdurrahman ibn Amrin maturuki qala qala Muhammadun wa hadathana Abu Ishaqa Abdarir qala hadathana Mahdi ibn Maimun qala kana wasilul maula uyainata jaran yace wasil maula ga abu uyaina maula abi uyaina ya kasance makwabcina ne wa kana yaskunu fi ghurfa yana da wani daki wataƙila yana dakin gwagware ne haka wa kuntu asma'u qira'atahu min al-layl da daddare nakan ji shi yana tilawa yana sallah wa kana la yanamu min al-layl illa yasir baya bacci sai dan kada faghaba ila makka sai ya bar gari ya tafiya ya je kasar makka ya tafi aikin haji ko umara ko wani abu fa kuntu asma'ul qira'ata min ghurfatihi ala nahwin min sautihi sai na ci gaba da jin karatu a ɗakin da irin muryarsa kaga ɗaliban shi ne sun iya irin muryar shi ka anni la unkiru sauta shay'an ce sai na ji abin ya mun wani iri anya ko to ko dai shine la unkiru sauta shay'an bana jin wani abu daban daga murya qala wa babul ghurfati mughlaqun daga kuma ina jin murya kamar yadda na sani to da ya kamata kuma ga kofa a bude an shiga an fita tunda na san mutum falam yalbas an qadima fa zakartu zalika bayan kwana biyu sai gashi ya dawo in ci mishi ko da baka nan fa irin karatunka da kake kullun ana ci gaba da ya cikin ɗakin fa qala sai ya ce wa ma ankarta min zalika baka dauki wani mataki ko ka ci damuwa ko ka tsorata ba haula'i sukanud dari yace mazauna wurin ne aljanu ne dake wurin yusalluna bi salatina wa yastami'una li qira'atina sune suke yin irin sallar mu suke bin mu sallah kuma suke jin karatu qala qultu afatarahum tace mishi kana ganin su ne qala la yace ba na ganin su walakin ni uhissu bihim amma nakan ji cewa suna nan wa astami'u ta'aminahum inda du'a idan ina yin addu'a a can ƙarshe wajen wuturi ina jin suna cewa amin wa rubbama galaba alayya an-nawm fayuƙi zuni wani lokaci kuma idan bacci ya kwashe ni su suke farkar da ni kaji wannan wannan ne ya tabbata wa qala al-qurashi wa hadathani khalaf ibn tamim qala kana fatan min ahli al-kufati muta'abbidun akwai wani sufi wani ustazu mutumin kasar kufa yana yawan ibada yuqala lahu arjafa sunan shi kenan arjafa wa kana yuhyi al-layla salata yana raya dare da sallah fastadharahu ba'du ikhwanihi zata lailatin sai a wasu suka nemi za su kawo mai ziyara gidansu fasta'adhana ummuhu fi ziyaratihi a suka nemi wato ya kawo musu ziyara ya je gidansu ya kai musu ziyara suka gayyace shi sai ya tambayi mahaifiyar shi ta bashi izini fa azinat lahu sai ta bashi izini sai ya tafi qalat al ajuzu tsohuwar ta ce فلما كان الليل إذا أنا في منامي برجال قد وقفوا علي فقالوا dattijuwa da ta bada izini ya tafiya da dare yi kawai sai ga wasu mazaje sun zo mata a dare suka tsatsaya kamar barayi suka ce mata ya umma arjafa lima azinti li imamin al-laila ta ba dattijuwa me yasa kika ba limamin mu dama ya tafiya yau ya tafiya bin mu suka zo suna ga mata wannan wannan isnadi ne kikkiawa yana cikin hilatul awliya da tahajjud da qiyamul layl وقال القرشي وحدثني محمد قال حدثنا عبيد بن عمر قال حدثنا أبو إمران التمار قال غدوت يوما قبل الفجر إلى مسجد الحسن الجفري فإذا باب المسجد مغلق naji wata rana da asusubahi asubahin fari wata gida kafin a kira as-salatu cito da naje kawai sai naga masallacin a kulle wa idha hasan yad'u sai na ji shi shi Hassan din yana ta addu'a kamar shi kadai na masallacin yana sallah wa idza dajjatun fil masjidi sai kuma na ji hayaniya da muryoyi wa jama'atun yu'minuna yana addu'a ana ta amin amin ala du'ai fajalastu ala babil masjidi hatta faraga min du'ai sai na zauna na jira har ya gama addu'arsa thumma qama fa adzana sannan ya nike ya kira sallah fafata babal masjid bayan ya kira sallah sannan kuma sai bude kofar masallacin wato ya kira sallah asubahi kenan sai bude kofar masallacin fadakhaltu falam ara fil masjid ahada ina nake ta jin hayaniya na dauka masallaci kike yake da yan da yan sallar dare ina shiga sai na gaba kowa falamma asbaha wa tafarraqa man indahu qultu lahu ya ga masalla asubahi duk mutane suka tafi kowa ya koma gida ni kuma sai na tsaya sai na ce mishi ya aba sa'idin inni wallahi ra'aitu ajaban Allah ga ta malam naga abin mamaki qala wa ma ra'aita yace me ka gani fa akhbartuhu bil ladhi ra'aitu wa sami'tu da fara mai cewa nazo da wuri masallaci a kulle naji kana addu'a a ciki kuma ana ta cewa amin tsammani na da aka bude masallaci zan ga tarin mutane a ciki an bude ban ga kowa ba qala fa qala yace ulaika jinnu ahli nasibin yajiuna yashhaduna ma'i khatmal qur'ani kullu lailatin kullu lailatin jumu'ati ce ai waɗannan aljanu ne daga garin nasibiyin dama garin aljanu ne wannan garin wanda suke zuwa duk daren juma'a ranar alhamis da dare da zan yi sallah suna zuwa su shaida sauka alqur'ani da nake nakan sauke a wannan dare kuma sai su shaida addu'a da nake summa yansarifuna sai su kama hanya su koma wannan ma isnadin shi kyakkyawa ne قال محمد وحدثني محمد بن عبد العزيز بن سلمان قال كان أبي إذا قام من الليل يتهجد سمعت في الدار جلبة شديدة فنرى أن الجن كانوا يتيقظون لتهجده فيسلون معه yace babana ya kasance idan yana sallah cikin dare sai mu dinga jin jalaba wato karankiya karankiya ana ta kara kaina ana kwashe abubuwa ana tattara kaya wataƙila za a shimfiɗa da duma a yi sahu ko a kawar da kwanuka ko mun gane motsi dai haka muna jin motsi cikin dare sai muka mu da kanmu muka ce to din da aka yi aljanu ne suke yin sallah tare da shi wannan ma isnadin shi kyakkyawa ne wa akhbarana muhammad ibn abdul baqi qala haddathana humayd qala haddathana abu nu'aym al-hafiz qala haddathana abdullah ibn muhammad ibn ja'far قال حدثنا عبد الله بن محمد بن العباس قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا إبراهيم بن الجنيد أم محمد بن عبد العزيز آه ابن سليمان فذكر نحوه يا أم بتشكتم كتشم ولن كذا دوا لنا كسوشي ندا كما هذه ينزل أفير ولنا كسوشي in baka san labaran ba karka karyata har yanzu mutane suna da irin waɗannan labaran da suke bayarwa na cin karansu da aljanu ko aljanu su zo cikin dare su yi sallah da su ko su zo su yi musu fatawa ko wani abu makamanta ko su zo su kawo musu kyauta duk suna yi akwai kissa tana cikin littafin tafsirin ibnu kathirin ko wanda wani aljani ya zo ya sa hannu ma ya ci abinci a kwano daya da mutum mutum yana ganin abincin shi na raguwa kuma har ya tambayi aljanin cewa da gaske kuma a cikinku akwai ƙungiyoyi ya ce ƙwarai kuma muna da ƙungiyoyi muna da 'yan shi'a muna da khawarija in ta yi tambe shi su waye mafiya shaɗanci a cikin ce 'yan shi'a rafida mun karanta an lakwai tunawa a can baya wani labari na jin a cikin al'ibar na wani wanda ya zo aljani ya zo neman aure ya zo neman aure wani gida ya faɗa musu kuma shi aljani ne kuma yana so ya auri wannan mata aka yi ta ji daɗi da shi da yabi kuma ya bayyana musu gaskiya ya ce shi aljani ne amma yana son ta zai aure ta kai ta garin aljanu to irin wannan suna nan da yawa wanda daga cikin abin da su tabbatar maka shine da gaskiya akwai aljanu kuma suna nan around us suna rayuwa tare da mu in kana so ka ji ƙarin bayani ka je ka nemi lakcocin mala albani namu Allah ya gafarta mai na duniyar aljanu waccan ta farko da aka yi a Kongo tun 1996 na jin ko 1996 wajen shekara nawa ke ne 28 ta 1996 aka yi talibsan august ba na mata tana nan series ne guda goma to za ka ga ana samun irin waɗannan halat da iri daban-daban aljinu suna nan a cikin mutane suna rayuwa wasu sukan canza kama su shigo cikin mutane su zo a yi sallah da su a yi jana'iza a yi zaman fira a yi iftar a je ɗaurin aure duk kusa aljani bane suna yin haka akwai tsangaya irin wuraren karatun alƙur'anin nan yawanci in kana fira da alarmomi masu zama tsangaya za su baka labarin aljanu wani zai zo makarantar a matsayin almajiri a yi ta bugawa da shi wajen satu randa duk aka gane ba ɗan adam ba ne ba za a sake ganin shi suna zuwa su koyi karatun Qur'ani to wani dalili kan sa wani ya gane shi to ana gane shi sai a neme shi a rasa kuma da ba wanda ya san domin shi tunda kowa haka yake zuwa ba a san garin su ba da ba registration ake yi ba da tana ce ka bada data ko ka bar nurse of kin ɗinka ko ka bada takarda haihuwa ko wane ne duk babu wanda in ka zo kai ka ci aran ma so da yi karatu za ce to bismillah to zaka ga wanda da ya zama ciskadi ya san ana samun irin wannan dama daga cikin alamar da ake gane mutum aljani ne wato aljani aljani ne ba mutum ba ko suna da basira ka san fiye da mutane kun tuna wancan da makaran tarihin shi wanda aka ce ɗaya daga cikin iyayen shi aljani ne ɗaliban imamu ahmad ibn hanbal nan al-asram abubakar al-asram aka ce kana ahadu abawaihi jinniyan ana jin din da aka yi ɗaya daga cikin yayin shi aljani ne saboda basirar shi ba irin ordinary basira ba su wallahu musta'an da take ce dai abinda ake so ka san haka na iya faruwa idan kuma ya faru yanzu kana da wasu asar da za su gaya maka cewa ka ci gaba da sabuka ka kawai kai dai ka ci gaba da addu'o'inka da azkar ɗinka da ibadarka su kuma zai tansi ta sabga su suma kar ka nemi sai ka yi istiglalin su ta wata mummunan hanya ko kai musu batanci ko ka cutar da su za su iya ramawa ko ka nemi istiglalin wasu a cikin su don wani mummunan kasadi wannan kuma yana iya bata maka addininka daga ga duk ciki ba mu ji wani ya nemi cewa to su bashi wani fahami ko su bashi wata dama ya kuɗi ko ya dinga bacewa ko ya zama wuka ba ta kama shi duk wanda ya nemi wannan a wajensu kowa ya ci gaba da sallar shi wallahu musta'an malam ya sake cewa babun fi thawabi man yad'u li ikhwanihi bil layl ladan mutumin da idan ya tashi sallar dare yana yi masu ‘yan uwa musulmi makusanta makwabta masu bara addu'a almajirai malamai da duk wani wanda ka sani mai bukata addu'a kai masa addu'a an zahar ligaibi kenan wato a cikin addu'o'inka dinnan ka dinga tunawa da mutane iyayenka malamanka zuriyarka ‘ya'yanka shugabanni ƙasarka wasu wanda za su yi malam a sama addu'a ‘yan matan da masu cewa malam a sama addu'a dattawa duk wanda ya saka addu'a yi kokari ka saka yace ka sashi addu'a yi kokari ka sashi koda ku zaka musu kudin goro ne ka ce ya Allah duk wanda suka ce na musu addu'a Allah ina mika bukatun su zuwa gare ka kafi na sanin su ya Allah Allah ina mika bukatun su zuwa gare ka Allah ka biya musu wadannan su na alkhairi kar ka zama marowaci a gun addu'a ka mun san hadisin cewa Allah mai sarki zai aje wasu mala'iku suna cewa kai ma Allah ya baka irin wannan addu'ar da kake ma wato mutane عن ظهر الغيب قال أخبرنا هبة الله بن أحمد الحريري قال حدثنا أبو طالب محمد بن علي بن الفتي قال حدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن زرقوي ابن زرقويه قال حدثنا عثمان بن أحمد قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال أخبرني أبي قال حدثنا محمد بن الفضل بن عطية قال عن زيد العمي daga zaid ibnu ibnu al-hawari al-ammi kenan ah an yazid bin raqashi yazid bin raqashi mun ji matsalar da yake da ita an anas bin malik kala anas yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace ma min abdin yaqumu min al-layli fa yusalli rak'atayn ba wani bawa da zai mike cikin dare ya salla raka'a biyu thumma yad'u fi sujudihi li 40 min ikhwanihi sannan yau mutum 40 cikin ƴan uwansa musulmi addu'a yusammihim bi asma'ihim wa asma'i aba'i ikira sunan su wane ɗan wane wane ɗan wane har sai an kai mutum arba'in illa lam yas'alillaha azza wa jalla fi tilkal lailati shay'an illa atahu to duk abin da zai roki Allah a cikin wannan dare sai Allah ya bashi wannan isnadi ne da'ifi kwarai da gaske Muhammad ibn al-Fadl ibn Atiya wannan malamai sun sun karyata shi saboda zaka ga wannan ya zo a cikin tanzihu shari'a na na shaukani tanzir shari'atul marfu'a alal akhbar ad-da'ifatil mawdu'a na Muhammad ibn Ali ash-Shaukani ya kawo shi saboda ba sai ba wani bukatar sai sun kai adadi ko sai ka kira su da sunayen su zaka amma dai ya tabbata fil jumla mustahabbancin kai mutane addu'a an zaharil gaibi ko da daddare ne ko ba da daddare ba wa qalat ummu darda ummu darda take cewa wa kana li abi darda 60 wa thalathmi'ati khalilin fillahi abu darda ya kasance yana da wato wasu ƴan uwa masoyan shi mutum 300 afwan 360 ko yad'u lahum fi salati yana musu addu'a wa yaqulu yace laysa min rajulin yad'u li akhihi bil ghaibi illa wakkala Allahu bihi malakaini yaqulani wa laka bi mithlin ya ce duk wanda yake wa ɗan'uwan shi addu'a ba tare ɗan'uwan nashi ya sani ba Allah yana wakilta mala'iku su dinga ce masa su dinga cewa Allah ka ba shi irin abin da yake nema mai ‘yan'uwansa afala a ragabu an yi du'uwa lil mala'ika ya ce ba na yi kwaɗayin mala'iku su mana wannan addu'a ba ma'ana yana aiki da wancan hadisin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sauraka yana da gaskiya abin da ya kamata mutum ya dage a cikin dare shine yi ma ‘yan uwansa musulmi addu'a ɗaiɗaiku da kuma fil jumla musamman a wannan zamanin da mutane suke cikin damuwa da kunci akwai musulmai da suke cikin suke fama da damuwoyi wasu ba su da lafiya wasu suna an kame su azzalumai sun kame su irin mutanen al'ummarmu da ke hannun 'yan kidnappers da yawa wasu kuma suna cikin halin kunci na rayuwa wasu kuma suna cikin halin yaƙi irin al'ummar falastin duk waɗannan za a sa su a cikin addu'a sannan kuma ɗaiɗaiku mutane waɗanda su waɗanda kasansu kasan suna da buƙata addu'a ko ba su nema a wurinka malamai sama mu dinga kulawa da yau malamanmu da suka koya mana addini addu'a iyaye wannan wajibi ne ga duk mutumin kirki ɗa na gari ya dinga musu addu'a iyaye da malamai hakanan shugabannin ƙasa masu mulki masu rike da mukamai da suka shafi rayuwarmu mu dinga addu'a Allah ya ba su sabati Allah ya sa su dace da alheri dan in sun dace kuma za mu dace sannan kuma sauran al'umma waɗanda kake ganin suna da alheri wasu wanda suke taimakawa addini wani wanda ya taimake ka a rayuwa wani abokin aikinka wasu ɗalibai da sauransu sai duk a dinga saka su cikin addu'a bayan ka gama taka malin ya sake cewa albabu athani wal 20 fi man nawa qiyamal layli faghalabatu aynahu sai kuma wanda da daddare farkon dare ya kwanta bacci da nufin yana so ya tashi ya qiyamul layli amma kuma sai idan shi ya ci karfin sa bacci ya ci karfin sa yaya zai qala haddathana muhammad ibn abi mansur qala anba'ana abu ghalib al-baqilawi قال حدثنا أبو بكر البرقاني قال حدثنا الدار قطني عن زائدة أن زائدة روا عن الأعمش عن حبيب عن عبدة بن أبي لبابة عن سويد بن غفلة عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى فراشه وهو ينوي أن يسلي من الليل wanda ya je wurin kwanciyarsa makwancinsa ya kwanta da niyyar zai tashi ya sallah cikin dare faghalabatu aynahu amma bacci ya fi karfin sa hatta yusbiha hagari ya waye kutiba lahu manawa za a rubuta mashi ladan niyyarsa qala ad-darqutni rawahu rawahu abu awana al-a'mash an habib ana abda an dhirr an abi darda'i mawqufan wal mahfuz al-mawquf yace mafi inganci shine mawqufi ji darqutni a cikin littafin al-ilal haka nan shi ma ibn al-jawziya kawo shi a cikin ilal mutanahiya riwaya tana cikin asali tana cikin sunan ibn majah da musnad al-bazzar da sunan an-nasa'i da kuma ibn khuzaima a cikin sayyidinsa da hakim a cikin al-musaddaq wa akhbarani wa akhbarana abdul wahhab ibn al-mubarak قال حدثنا ابو الحسين ابن عبد الجبار قال حدثنا محمد بن علي بن الفتي قال حدثنا ابن اخي ميمي قال حدثنا ابن صفوان قال حدثنا أبو بكر القرشي ابن أبي الدنيا كن قال حدثني علي بن مسلم قال حدثنا أبو داود التيالسي قال حدثنا ورقاء بن محمد بن المنك... ورقاء أم محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير قال أنا عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي يقول ما كانت من كانت له صلاة بليله wanda yake da wani sallah da ya saba yi da daddare fagalaba alaihi naumun wata rana sai bacci ya rinjaye shi fanama anha sai ya bacci shi bai yi wannan sallah a wannan dare ba kataballahu lahu ajra salati sai Allah ya rubuta mai ladan sallar shi wa kana nawmuhu sadaqatan min Allah sai ya zama kuma wato baccin da yayi sadaka ce daga Allah tasaddaqa biha alaihi Allah ya mishi wato bonus kenan wannan wannan riwaya ce sahihiya a cikin musnad Abu Dawud al-Tayalisi da musnad Ahmad ibn Hanbal da sunan Nasa'i da da da da muwadda ta Imam Malik ya ruwaito ta saboda haka kada wani ya ce shi ba Maliki ko bai san sallar dare yana cikin muwadda kuma ka kwana da niyya ka ji ka kwana da niyya yi baka samu kai ba kana da lada amma su ne cewa suke karka karka karka taran da kai sallah ka je kai tabbacin ka kawai ka je kai tabbacinka wai kar kai sallah da dare wannan wasi da shaidan yake riyawa mutane zaman ku kalla ku yanzu duk mutanen da suke wannan surutun da hayaniyan nan the same people sune suke advocating cewa a bar ƴaƴa mata su tafi jami'a su je su shekara hudu a jami'a amma yana ganin kyashin ta fito awa biyu ta sallah a masallaci amma yana baya jin komai inda za ka kai ‘yarka wani gari ta zauna babu dangi iya ba na baba a hostel ko a off-key ta yi duk balal ta ga dama saboda tana neman duniya ana ganin daidai ne kuma ba a ganin cewa ta yi wata asara inda ta samo digirin asara mafi karanci da za ta yi shi ne idan ta zama baya kunyan maza ba wai na ce da za ta zama fasika ba ne akwai yara da yawa university da ba sa fasikanci amma mafi karanci shine ba ta jin kunyan maza za ta iya tsayawa cikin maza ta yi magana ta zauna da su kwankwaso da kwankwaso ta yi tafiya da su ta yi abokai maza duk wannan kunya da ake nema daga iyamace da kamewa da ifa ya riga ya rabu da ita yau da kullum ba sa ganin cewa wannan asara ce amma don taiwa Allah ibada a masallaci asara ne da tsaurin ido akan wannan ta tafi NYC wani gari ba matsala ba ta tafi law school ba matsala ba ta tafi medical school ta tafi nursing school kai wata mata shiga soja ta zama namiji ko ta kama hanya ta ban Najeriya ta tafi Qatar ko Dubai ko Saudiya ta je aiki da agents duk suna yin wannan fa duk ba wanda yake ganin wannan abin ai advocating cewa bai dace da ɗiya mace ba sai sallah awa biyu wanda ta zo cikin ƴan uwanta Rifka Amina ta fito ta sallah ta koma zama kun gani da shaidan ya labbasa mana abu ko har ba ma tunani kamar ba mu da kwakwalwa of course ba wanda yake musun cewa yin sallan mace a ɗakin tafi mata ba wanda yake musun wannan saboda annabi ne faɗa to yadda ba ma musun wannan ko ba za mu iya musa da annabi ya ce in ta ce za ta zo ka a hana ta mu duka muke ansa shi annabin da ya ce ya fiye mata a ɗaki to bai ce kuma karki sake ki fito ba kuma ya ce inda za ta fita kai da kake waliyinta mijinta ko ubanta karka hana ta to sai ka ansa dukkan abin da annabi ya faɗa sai a mata wa'azi a ce yin sallah a gida ya fi amma in kya so ki fita annabi ya ce a baki fita to wanda zai ce ya so ki fitowar ta kawai saboda mujarradin fitowa shi bai san a fito a yi sallah to wannan me yake nufi kenan shi wani irin addini yake kuma ko a ce wai ai za ka je kai sallar dare ka rasa asubahi duk wanda ya saba asibai jama'a baya rasa ta ko yayi bacci ko bai baya rasa ta sai dai dan abin da ba a rasa ba na wata rana amma kawai dan yayi dogon dare wannan bai sa ya kasa tashi asibai duk wanda ya saba yin ta su masu wannan magana wataƙila su ne ba sa fitowa asibai da azumin ko ba da azumin ba wataƙila su ne ‘yan ba ma fita daga asuba sai su sa maka shi cewa wai ai in kai sallah da dare za ka rasa sallah asuba shi da bai san rasa sallah asubahi to yaje ya baccin shi to shi ne yake ganin in ya tashi zai rasa kai kuma zaka yi hada duka biyu sai kai duka the same thing yara da suke kwana suna karatu a daddare idan ana jarabawa me yasa ba sa rasa exam na karfe 8:30 wani kuma ba zai ma tafa ba zai koma hostel ba sai daga masallaci yayi sallah asuban zai wuce hostel karfe 6 da kwata sannan zai je hostel ya ɗan rintsa amma kuma saboda ƙwaƙwalwar shi na tunanin exam ɗin nan ƙarfe takwas na yi zai farka da sai a je a yi ta musu kamfen a ce kada ku dinga yin karatun dare za ku yi rasa exam su zama duk wanda yake son sallar dare shi ya tashi ya sallar shi kar ka sake ka biye ma wata hayaniya da wani surutu da wani cece kuce kai dai me kake nema yarda Allah ko ku je ka nemi da Allah ka tabbatar mutane ba yadda za a ka yardar da su ba yadda za a ka hana mutane surutunsu da cece-kucinsu ko ka yardar da su ga wannan su gayi tulatu drak to amma Allah shi ubangiji mai rahama ne mai gafara idan kai abin da ya kamata ya da kai zai da kai idan ka biya mutane suka yi ta maka surutu shikenan su ba su bari Allah ya da kai ba kuma su ba su da abin da za su baka ba su da aljanna ba su da wuta ba su da yarda ba su da fushi da za su yi da kai ka je kai ibada ka Allah maɗaukakin sarki ya gani kai ikhlasi kai ibada ka Allah ya gani ya karba shi ya fiye maka kar ka sake ka biya ma duk wata hayaniya ko ta aliki kake da kai yana wannan magana sai dai kai ibada ka sanin kin ga shi an yi rabin kwanaki yau 25 wataƙila ma kwana hudu ya rage in tun farko baka yi baka ta wasu wasi to halama da ta kadar ma halama ta wuce baka sani ba possible ma ta wuce yanzu kana da ragowar chance guda biyu ne na samunta 27th da 29th Allah ya kyauta to za mu saurara ran insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba wanda ya zama shine darasi na ƙarshe insha Allah wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi